من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوأد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba ɗaya da watan rabi'in al'awwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 27 da watan Satumba miladiyya haihuwar annabi Isa dan na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya muna jagoranci duniya da alkiyama a satin da ya gabata a darasi na 31 mun kwana a aya ta 200 da takwas fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amadu dukhulu fi silmi kafa yau darasi na 32 za mu sake maimaita za mu fassara aya ta 208 har yau zuwa aya ta 213 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Alaran masu Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نعم منجي ونن Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, suka yarda da shugaban halitta a matsayin annabi, suka yi imani da cewa sun haɗu gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ya sa kan kama kowanne da aikin da ya aikata, sannan kuma suke da dukkanin annabawan Allah da littafansa baki ɗaya. Allah ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga a cikin addinin musulunci baki daya idan za ku yi musulunci to ku yi musulunci gaba daya kada ku ware wasu ababe daga cikin addinin musulunci ku ce a'a ba za ku yi su ba kamar yadda muka ba ku labarin Abdullahi dan Sallam radiyallahu ta'ala anhu wa arda. wanda ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su banu Isra'il ko kuma su Yahudawa akwai abin da ake hake haramu a kansu shine abin da ya shahi naman raƙumi da nono ba za su sha ba shine sai Allah subhanahu wataala ya sakar da wannan ayar yace idan za ku yi addinin musulunci ku yi addinin musulunci gaba daya kada ka zamanto kana wani abu na watan sashe na musulunci kuma ka da sashe domin siffa ce ta yahudawa imani da wasu shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma butulcewa wasu karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan tadku kuskura lalin nahayi umarni ne Allah subhanahu wata'ala yayi muna akan hani kada mu kuskura mu bi hanyoyi na shaytan khutuwat hanyoyi da shaytan yake zayyana wa dan annabi Adam domin ya batar da shi ubangi subhanahu wata'ala sai da ya kira mu a Qur'ani yace kada mu kuskura watan mu doki shaytan aboki domin maki ne gare mu alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu wa za mu bauta ba sai ya ce ولقد أضل منكم أفلا أفلم تكن تعقلون الله يتي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ashe ya ku din annabi adam ban doki alkawari tsakanina da ku ba wani alkawari ne sai Allah ya ce Allah ta'budu shaytan shine kada ku kuskura ku bautawa shaydan kada ku kuskura ku bi abinda shaidan yake zayyana muku a rayuwa wanda baya kai ku da tudun mun tsira zaya kai ku zuwa ga halaka ne Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan sai ce innahu lakum aduwwun mubin yadda al'amarin yake shi fa shaidan makiyi ne gare ku kuma me nuna tsantsar adawa wa ku sai Allah ce walaqad wa zamu bauta ma wa an'ibuduni Allah ce ku bauta mini in zaka bauta ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida a shari'a domin ka samu dacewa a gidan duniya da kuma gobe al'iyama sai Allah ce haza siratun mustaqim bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a yadda annabawan Allah su karantar shi ne tafarki madidaici Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to Allah ya ce watan wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku kuskura ku bi hanyoyin da shirin yake zayyana muku a rayuwa domin shi shirinkin innahu lakum aduwwun mubin yadda al'amari yake ku shi shirin gare ku makiyi ne mai nuna adawarsa adawar shirinkin ba a boye ba a boye take ba a'a adawar tana bayyana ne fili duk wanda yake da hankali ya san duk duniya baya da makiyin da yake iblis la'natullahi alaihi malam ba ayi ba kuma ba za a taɓa yi ba mutunan da yake nuna maka tsantsar adawa ɗari bisa ɗari kamar iblis la'anatullahi alaihi shi fa kullun innama ya da'o hizbahu liyaku Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa tabbas shaydan gare ku kudiyan annabi adam makiyi ne sai Allah ce fattakhiduhu aduwan kuma ku rike sa a matsayin makiyi ba masoyi ba sai Allah ce innama yad'u hizbahu idan ba ku sani ba to Allah ce kowa ya bude kunnansa ya ji innama yad'u hizbahu sani dai shi shidan yana kiran rundunarsa tawagarsa jama'arsa litakunu min ashabis sa'ir liyakunu min ashabis sa'ir domin wannan tawagar ta kasance a cikin watan mutanen da za a sanya cikin wata sa'ira Allah ya kare mu to haka nan Allah yake ce muna shi shedan gare ku makiyi ne malumai sun yi bayanin kan khutuwatu shaytan satin da gabata mun ambaci suka ce hanya guda bakwai shedan yake zayyana wa dan annabi adam yake sanya shi ya lalace babban hanya a rayuwa da iblis yake bi ya fadatar da ya batar da mutum shine hanyar sanya shi ya shirka wa Allah subhanahu wataala yaga ka hada Allah da wani a wajen bauta domin duk duniya ba laifin da Allah ya tsana irin laifi na hada shi da wani babu laifi mai girma a wajen Allah subhanahu wataala fiye da mutum ya hada Allah subhanahu wataala da shi a wajen bauta shi yasa Allah subhanahu wataala yayi fikira da dama a cikin alqur'ani kada mu kuskura mu hada Allah subhanahu wataala da wani to idan shirin bai samu cin nasara ba ta hanyar sanya mutun yayi shirka ko ya kafircewa Allah subhanahu wataala sai ya biyo da shi etap ta biyu method ta biyu da yake bi shine ya sanya shi yin alkaba'ir manya-manyan zunubai na daga cikin alkaba'ir dan uwa akwai zina daga ciki daga cikin alkaba'ir sihiri na daga cikin alkaba'ir watan cin dukiyar maraye na daga cikin alkaba'ir saba ma mahaifa na daga cikin alkaba'ir cin dukiyar riba na daga cikin alkaba'ir saba ma saban Allah subhanahu wataala mutun ya rungumi shaye-shaye da kuma abun da ya shafi kide-kide a rayuwa dukkanin su wa'annan alkaba'ir ne to idan shedan ya bi waccan hanyar ya ga yayi yayi ya sanya ka ka zamanto mushriki kaki sai ya biyo maka ya bijiro maka ta wannan idan ya zo sihiri baka ka kasa aminta sai ya ce maka to ga ƴan mata kai zina idan ka kiya sai ya ce a matsayin ka nan kasuwa ga riba kasuwanci ai halal ce wato kudi da ruwa ka dinga bayar da bashi ana ƙara maka idan wannan bata ci ba sai ya ta zanyana maka ababen da suke kaba'ir Allah ya kare mu idan ya bi wannan ababen bai yi ba sai ya dawo da ke sagha'ir ƙananan abubuwa ƙananan ababe irin irin abin da ya shafi ƙarya duk da alama ta munafici da da cin amana da zalunci ya dinga sanya ka wasu ƙananan ababe ka zauna duk wanda ya biyo a titi kana yi da shi wane ya shi ya fara kasuwanci ese ko ba wani abu yake yi ba ai mun ji an ce kaza mun ji an ce damfara ya mun ji an ce kaza kaga wayannan ababen kana ganin su ba komi ba sai a waye gari Allah ya tura mutum jahannama dalilin wa'annan ababen idan ya sanya ka sarra'ir baka yi ba sai ya je da kai hanya ta hudu ta biyar wato hanya ta biyar shine sai ya kokari hanya ta bi bid'a yake sanya mutum kai bid'anci idan baka yi ba ka kirkiro wani abu a cikin addini ka ce su ma shi ma addini ne idan ya kasa sai ya zo da kai alkaba'ir idan ya kasa sai ya zo da kai asgha'ir idan ya kasa kuma sai ya shagaltar da kai game da abin da yake wajibi bisa da abin da yake mubahi abin da wajibinka ne ka yi amma sai ya ɗoke ka zuwa ga abin da malumi suka ce mubahi ne an halitta maka ne an yi maganganu a kansa daga nan har ya zo hanya ta ƙarshe shi ne waton ya fi sa maka fifikon nafila a kan aiki wanda yake na farilla daga nan kuma sai mutum ya tambaɗi Allah ya kare mu to Allah ya ce innahu lakum aduwwun watan mubin shidan da ya gare ku makiyi ne mai nuna adawa kware da gaske adawa su a bayyana take ba a boye ba sai Allah ce fa in zalaltum fa in zalaltum min ba'di ma ja'atukumul bayyinat idan kuka karkace daga tafarkin Allah subhanahu wataala game da shiga addinin Allah subhanahu wataala da Allah yace idkhulu fis silmi kafa kuka karkace game da bin Allah subhanahu wataala ta hanyar shiga cikin addinin sa ba'da ma ja'atkumul bayyinat bayan watan hujjoji sun zo muku bayyanannu ayoyi sun zo muku wadihat ga sunan Allah yayi bayani kala kala kun gane cewa ba wani addini tsarkakakke a duniya kamar addinin musulunci kasan har yanzu akwai wanda shi gani yake musulunci dai an dai iske kakanni da uwaye suna yi shi ma dai bari ya runkuma baya da yakinin cewa 100 bisa ɗari. addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi yau akwai wanda da za ka ba shi kuɗi duk addinin da kake so zai iya komawa a kansa. Ka ba shi dai kuɗi, ko nawa kake, ko duk abin da kake da bukata a rayuwa, zai iya barin sallah ya bar annabi ya bar musulunci ya koma akan addinin da kake a kai shi dai bukatar da duniya yake da bukata Allah ya kare mu to Allah ce fa in zalaltum idan kuka karkace bayan aiwatan game da shiga addinin musulunci bayan hujjoji sun zo muku da Allah subhanahu wataala ya nuna akan cewa addinin Allah cewa da addinin musulunci shine addinin da Allah ya turo annabawa da shi kuma manzon Allah ya jaddada sa to Allah ce fa'lamu kusani anna Allah azizun hakim ubangi subhanahu wataala azizun mabwayi ne baya gagarar Allah subhanahu wataala yayin ramuwar gayya da duk wanda ya sawa Allah subhanahu wataala ma'ana duk abin da za ka yi na rayuwa musamman sabon Allah subhanahu wa ta'ala tukakka sa a ranka cewa ka sha a'a ubangiji ya taraqabuka Allah yana nan yana kallon ka dama ce Allah ya baka ta ta yi watakila ka ji tsoronsa ka tuba idan kuma baka tuba sai ya zamanto maka shigo shigo ba zurhi radda kuma Allah ya kama ka sai ka zan abin tausayi a idan mutane baki daya jama'a mun fahimta Allah yana mutane wa'annan ababe to Allah azizun ne shi Allah mabuwayi ne ba wanda ya isa ya kaiwa Allah takarka kai ka daka kaiwa Allah hari a rayuwa baka isa ba kuma ba taba ba yi ka ba kuma ba za a taba yi ba domin Allah shine wanda ya sa da komi kafin tun ba sa daka shi Allah azizun ne mabuwayi ne kuma idan kai masa ta'addanci kaki bin abin da shi Allah yake so to sai Allah na Allah na da hanyoyin da zai bi watan ya karye mutum ba a yi ba wanda ke da hanyoyin da yake iya karye mutum kai tsaye kamar Allah subhanahu wa ta'ala nawa aka wayi gari mutum gashi nan miliyoniya kuma a wayi gari a dare ɗaya a lokaci ɗaya kuma ka ga abun sun zo sun ƙare mutum nawa ne yake da mulki yana faɗa a ji kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe sa ko Allah ya sanya a yi masa kudeta ya sauka ba shi ba ke faɗa a ji wannan abu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala mai sauƙi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai Allah ya ce hakimu shi Allah goni ne a cikin watan abin da yake halittawa da kuma watan taknikanci na Allah subhanahu wataala duk abin da Allah zai kera idan ka tsaya ka sa lura da idan basira zaka gane cewa lalle akwai hikima a cikin wannan al'amarin wallahi kadi bi yadda Allah yake kai karan kanka mutun da Allah ya maka haƙora sai Allah ya kawo wata fata ta liƙe wannan haƙoran su ne labba ko dan Allah ya ga dama sai a ce maka wannan labban sai a barka da haƙora gaza gaza amma zaka yi kyawu dan Allah ai ina jin idan ne so ka za su ta gudu ka ko amma sai Allah ya taushe maka wannan fatar domin ka ƙara kyawu a rayuwa ai kasan Allah hakimun ne kuma sai Allah ya maka na'ura a ciki wadda take narkan maka da abinci ka ci abincin a sanya wannan na'urar ta narke wannan abincin abincin da yake da amfani a sarrafa sa jini ya zama to yana gudana cikin cikinka wanda bai da amfani kuma sai ka ji budata ta kama ka ka ji maka kewayi ka zudda wannan kazantar ai ka san Allah subhanahu wataala hakimun ne ko to Allah muna maka godiya akan wannan ni'imar sai Allah ya ce hal yansuruna illa an yatiyahum Allah fi dhulalin min al-ghawami wal malaikatu wa qudiya al-amr
Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaika Allah ce hal yanzurun ai ma yanzuruna ba komai suke jira ba su waɗanda ba su shiga a cikin addinin nan ba suka yi miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala illa an ya'tiyahumullahu face Allah subhanahu wata'ala ya zo musu ubangi subhanahu wata'ala waton ya zo musu min al-ghamami ay fil ghamam a cikin waton giragizai kamar da Allah subhanahu wataala ya bayanin ki cewa waton zai zo a cikin Allah subhanahu wataala zai zo dan yin hukunci wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ik Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami ranar da sama za ta tsage da gewaton giragizai za ta tsage ne da giragizai sai Allah yake cewa wa nuzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku sabkarwa Allah zai ba su umarni su sabuko domin sa a yi hisabi jama'a mun fahimta to shi da Allah ce mahalyan zorona ai ba komi suke tsammani ba suke jira illa ayyatiyahumullahu face Allah subhanahu wata'ala ya zo musu Allah subhanahu wa ta'ala ya zama su fi zulalin min al-ghamami a wata qira'a da Imam Qatada da Imam Abu Ja'far al-Dhahhak suka ce fi zilalin a cikin wasu unai min al-ghamami na watan girgije unoni na girgije za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala girgije wal mala'ika da kuma mala'iku malamai qira'at suka karanta wal mala'ikati kuma zaka kanta bil raf'i wal mala'ikatu duk wannan qira'at sun yi idan kace wal mala'ika ma'ana ai ma'al mala'ika tare da mala'iku Allah subhanahu wata'ala zai zo da yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'ika guda bakwai suke takwas suke roke da wa al'arshin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma Allah ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam Ubangijinka zai zo tare da mala'iku za su yi masa rakiya gane cewa Allah ya kai sarki na gaske waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa tare da ubangiji sai Allah ce sun zo ne sahu sahu sama za ta tsage ke mala'iku su dinga sabu kowa aka za a zo ayi hukunci shine lokacin da suke sabuka a su mala'iku da hamlatul arsh da sauran mala'iku za su dinga yin tasbihi suna cewa subhanallahi dhil mulki wal malakut subhana dhil izzati wal jabarut subhana al hayy alladhi la yamut subhana alladhi yamutu al khalaiq wa la yamut subbuhu al quddus rabbul malaikati war ruh wannan addu'ar ita za su dinga ambatawa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sabko sai Allah ya ce wa qudiyal amru kuma za a yi hukunci watan azaqudin za a hukunta al'amari wa qudiyal amr ubai subhanahu wata'ala watan zai hukuncin sa suka ce wal malaika ya'ani ai malaiku sun zo wajen dokar rayuwarsu amma abin da yake mafi rinjaye shine malaiku za su zo ranar tashin alkiyama bayan an yi busa tare da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce wa qudiya wa qudiyal amr za a hukunta al'amari ma'ana za a yi wa mutane hisabi kenan ko rana ce ta ta ta ta taruwa haduwa kamar da Allah ce inna inna yawmal fasli kana miqata rana da za a yi hisabi to rana ce wanda Allah ya sanya mishi lokaci lokacin yana yi to al'amarin zai wakana shine nan Allah ya tawaqqudiyal amru kuma za a hukunta al'amari Allah zai yi hukunci yayi hisabi watan wa mutanen duniya baki daya ‘yan aljanna Allah ya sanya muna ciki a tura su zuwa aljanna, ‘yan wuta kuma Allah ya kare mu za a tura su zuwa wuta Allah ya kare mu da su, kaga Allah ya hukunta al'amari baki ɗaya ko, kowa zai san gidansa, za a yi ma kowa hisabi a auna ayyukan kowanne ɗan annabi Adam, sannan kuma Allah ya baiwa kowa damar sai ya ɗora ya hau ya haura ta kan siraɗi ina fatar mun fahimta sai Allah ce wa ilallahi turja'ul umur dukkanin al'amurra baki ɗaya na mutane sun koma ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, al'amari gaba ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake, Allah shi ne wanda yake riƙe da al'amura baki ɗaya dukkanin kuma komi da kowa, watan zai koma watan Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a, in ka fahimci wannan ayar, akwai baganganun malamai da dama da suka yi akan wannan ayar cewa wannan fa ana karantar da mu kiyama ne, ana yi mana hannunka mai sanda, ana so mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu ne kafin lokacin da mutuwarmu za ta zo domin al'amarin wallahi sai ya zo ita mutuwar nan lama halata sai an yi ta ka ɗauki irin abin da ya faru a satin nan biyu da suka huce na rasuwar sarauniyar ingila ka dibi irin abin da allah ya bata na rayuwa ingila tana cikin ƙasashe da suke da fisas mondial cikin bangaren ekonomi bangaren abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi makaman yaƙi da sauransu Allah ya mallaka mata shekarar da ta saman mulki don Allah gibi shekarun shekarun ta kadai a mulki shekara nawa ne wani irin abu ne Allah ya bata ba a duniya akwai abin da ya mata saura a rayuwa duk wata ni'ima ta rayuwa da Allah yake yi a duniya Allah ya bata mulki kan Allah ya bata dukiya Allah ya bata jami'an tsaro Allah ya bata kuma Allah subhanahu wataala ya ba ta riya akwai abin da ya wannan sauran amma kuma ido bi rana ɗaya ana gani kuma ta tafi to ila Allah turja'ul umur gaba ɗaya al'amura ga Allah subhanahu wataala za su koma la mu'aqiba li hukmi kuma ba wanda ya sai wa Allah subhanahu wataala bincike dan mi za Allah za shi babu wanda ya isa sannan kuma babu wanda ya sai ya maida abin da Allah ya hukunta idan Allah ya kaddara al'amari ya maka dadi ko bai yi ba abun dole sai ya wakana kayi kadan duk girman ka duk matsayinka duk kudin ka ka mayar da abun da Allah subhanahu wataala watan ya hukunta wa bayonsa sai Allah ya ce
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت
Allah ya ce, Salbani Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana, ya annabin Allah, shugaban halitta annabi Muhammad, ka dabi iri da Allah yake magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sunan manzan Allah ma Allah bai faɗa, Allah ce, Salbani Isra'il, ai, Is'albani Isra'il, tambaye banu Isra'il, waton, kam atainahum min ayatin bayyana nawa maka ba su daga cikin watan ayoyi bayyanannu ai atainahum Allah yana nihin uwayensu da kakanninsu ba su bane suka ke rayuwa da su a yanzu a'a aslafuhum wa ajdaduhum kakanninsu da watan magabata daga ciki nawa Allah subhanahu wataala ya basu watan ayatul bayyina al-imam at-tabari da al-imam al-qurtubi da al-imam al-baghwi da al-imam ibn kathir alaihim rahmatullahi ta'ala suka ce ayatun bayyina da Allah yake zance na ababe guda biyu ne ya kumshi ababe guda biyu abu na farin ababe suke nuna cewa annabi Musa annabin Allah ne akwai ababe da dama da Allah ya baiwa annabi Musa da yake nuna cewa shi annabin Allah ne mu'jizat ko daga ciki akwai sanda da Allah ya baiwa annabi Musa idan ya buga ta zan maciziya ta sa tana gudu Allah subhanahu wataala ya bashi waton Allah ya bashi damar ya sanya hannu a cikin aljuhun wuyan rigarsa haske ya dinga fitowa ko Allah subhanahu wataala ya sanya ya tsirtar da banu Isra'il ababe da dama Allah ya masa nami na ni'ima a rayuwa to wayannan ayatul bayyinat kenan wasu kace a'a waton abinda ke cikin at-taura na al-ayatul bayyina ai Allah ya ba su at-taura da Allah ya ba su at-taura da kuma linjila cikin wannan at-tauran da linjila ubangiji ya musu bayanin cewa akwai wani manzo da zai zo da ake kiransa annabi Muhammad wannan ayatul bayyina sai Allah subhanahu wataala ke cewa ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب duk wanda ya canza wa man yubaddil ay yughayyir duk wanda ya canza ni'imar Allah subhanahu wataala domin ni'imar Allah ni'imomin Allah suna da yawa ni'imomin Allah suna da yawa na daga cikin ni'imar Allah akan mu Allah ya mu mutane ba ni'ima bace Allah yake mutun ni'ima ce ko ka gode ma Allah akan wannan ni'imar kuma sai Allah ya kami musulmi ni'ima ce yanzu kaga wani cikin da Allah ya ga dama sai Allah shi mutun rago sai a dinga yanka ka amma sai Allah ya ka mutun Allah ya yi maka ni'ima ko mai maka badan Allah da Allah ya ga dama sai ya yi mutun kwaddo sai Allah ya ka mutun kana rayuwa a cikin mutane ba cikin kwaddi ba sai ka gode wa Allah akan wannan ni'imar kuma sai Allah ya ka musulmi ni'ima ce idan aka kira sallah ka je kai idan azumi ya kuɗi ka je ka yi idan lokacin fita zakar duke ka kai ka da zakar kuɗi ka fita da zakka ka Allah mun gode maka akan wannan ni'imar kuma sai Allah ya mona wata ni'ima har yau akan wannan ni'imar sai Allah ya mona abokanan rayuwa mata ko ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce Allah ya ba shi amma ko in baka ji abinda wani mawaƙi ke ce ba malam jabe ce hayatun bila zaujin hayatun muzabziba hayatun bila zaujin kashayin bila sukar rayuwa ba aure ce rayuwa ce ta ba ka sama ba ka kasa kamar yanzu yana hawa yana sauka yace rayuwa ba aure ya ce babu tsuwa kwata kwata ko yace kai bari in kai ka karshe zama kai mutun ya zo na bai da mata kamar kai ne ka sa haki shahi cikin buta ya taho so ka buga ba su kai ka sha zai shayu to haka zamantakewa ba aure ba daɗi ko Allah ya aure da kayanmu Allah ya ba su mata da gari kuma sai Allah ya wani ni'ima ta ji Allah ya maka duk abin da ake faɗa kada ci wallahi ni'ima ce Allah ya maka idanu ni'ima ce Allah ya maka hannaye ni'ima ce aka maka kafafu ni'ima ce ko Allah ya maka haƙora ka tauna kashi ni'ima ce ka a zo a koso usna dan game da tauna kashi ba sa da wani har yau Allah ya maka mahaifa aka maka uwa da uba a rayuwa ka gode ma Allah akan wannan ni'imar ka zo sahiya ta waye ka je ka gaira su a ce Allah ya maka albarka shike nan ana nihi ni'matullahi imamu qatada da imamu watan al-imamu mujahid suka ce a cikin tafsirul qurtubi da da ban wallahi ba dan annabi ya zo ba duniyar nan wallahi da wasu Allah duniyar nan ko wani wanda ka ganshi nan kar ka gane shi ustazu in ba dan da'awar manzon Allah ba da yanzu yana can yana cin masjid da alabi cikin daji wallahi da walki yana yawo amma gashi nan ba sha Allah da hula kuze yana yawo cikin yana ce ko Allah mun gode maka Allah ce ba da ma ja'at bayan kunna kuskure ka ne da adogon ja'a mun sauraron ka wallahi an gunja maka kashi da alkiyama ba ruwan Allah dole Allah bai maka su dan ka sauraron gunja ba Qur'ani Allah ya ce jama'a mun fahimta idanun nan da Allah ya miki ƴar uwa Allah ya miki su dan kalli alkhairi wallahi Allah bai muku idanu ba dan kallon labari na kwana 90 da azra da la da wanda gidan badamasi ba ruwan Allah da gidan badamasi wallahi jahannama ta ishe ka ba ruwan Allah da wa'annan ababen Allah ya maka ne dan ka gani ka aka gano alkhairi ka dinga kallawa kanka sharri a rayuwa Allah ya dace da mu Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu hukuma ne Allah ya kare mu da hukuma sai Allah ya ce نعم Allah ya ce zuyina lillazina kafaru alhayatu dunya an kawata ma watan waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala rayuwar duniya ka san a kullum kafiri malam jabir ba abin da ke birke shi duniyar nan wanda yake kafiri aka ce wannan kafiri ne shi yasa tsabar wawanci na turawa sai ga bature zai maka lissahi ya maka program din shekara 100 gari yake a a kawai ita duniyar ce an zo ko a ta rayuwa duk da wannan wani wani bangare nan a a kama tsayi a duniya amma akwai abun da ana yi ana ana sarar bakin gata ana dubin ana ana sara ana dubin bakin gatari kullun su ake ka gane cewa duniyar nan ba wata bace ad-dunya mal'una mal'unuma ne da duniya ta kai furfuken sauro daraja wajen Allah subhanahu wataala da a duniyar nan ba wani kafiri da zai sharuwa a wannan rayuwa babu shi amma Allah bai daki duniya wani abu ba ba wata abu bace Allah subhanahu wataala sai zaka ga duniyar ma Allah bai bada ta da suwa da kafirai ba haka bane duniyar Allah bai bada ta da wa da kafirai malam jabir sahabban annabi muhammad bayan rasuwar manzon Allah har kuka suke yi idan mutum ya kawo aka yi abinci lafiyayye a gidansa ya zo ya zauna ya ja girki sai ya tunani ka ce ya fashe da kuka wani lafiya ya ce yana jin tsoron abincin aljannan sa ne Allah ya bashi shi a duniya abinci ne wa mutum zai ci duk da Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya amma ganin suke wai kar ya zamanto lahira ce Allah ya basu a wannan rayuwa to Allah ce zina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa'anda suka kafirce an kawata musu rayuwar duniya to waye ke kawata musu an suka ce mutun guda abu guda abutun guda biyu zina lil ladina kafaru wanda ke kawatawa na fara shine Allah subhanahu wataala domin Allah ya faɗa a Ali Imran zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya ko Allah ya ce an kawata wa mutane watan shawa ta wannan rayuwar duniya ba wanda bai san duniya ko akwai shi akwai wanda bai san duniyar nan babu shi babu shi kowa yana so ko shawa ta rayuwar duniya kowa na buƙatar duniya mun karanto baya masu iman suna roƙon rabbana atina fid dunya hasna wafil akhirati hasana masu iman suke kwatantawa su ce masu kyawu suke su kyakkyawa to Allah ya ce mun kawata wa mutane mazaje son shawa ta rayuwar duniya Allah ya ce bayani yace minan nisa'i ta mata in ka ji malam Umar in ka ji mutun ya ce maka son mata gare ka yare na ka ne ba wanda bai son mata ko akwai shi duk wanda bai son mata ta ya sake ta wallahi minan nisa'i Allah ne sanya dabi'a dole wannan kana da shawa kana da bukata da mace wal banina da kuma ay'a kasan musulmi ya bi son iyaye maza ko wal qanatiril muqantara da kuma watan zinariya taska abun taskacewa dukiya kenan wal khayl da kuma dawaki da ake tafiya tsere na ado da kulliya yanzu mu za wanda mu ce mota kenan ko wal an'am da kuma dabbobi wani kaji in Allah in kuɗi suka kai kuɗi malam sai ka iske mutum ya tar duk wasu farin daji ya katin gida ya sanya kawai sahiya ta waye ya zo yana kallon su daga nan ga jimina nan ga barewa nan ga wacece nan ga wacece kawai ya kalla ya sha ya wuce ya daɗi ko duniya ce wal hars da kuma kayan noma sai su duka wannan rayuwa ta duniya to Allah ce zuyina lil ladina kafarul hayatud dunya wanda ke kawatawa na kuma shedan shi ma yana kawata ma wasu shawa ta rayuwar duniya musamman bangare guda biyu wa'annan bangare mafi halaka a rayuwa kaga bangaren kudi da bangaren mata ibn al-ibn al-qayyim yake cewa alaihi rahmatullahi ta'ala idan aka jarraba mutum ta bangare guda biyu ya tsallake jarabawar ko wajen Allah mutum mai imani ne in har za ka iya kanma zuciyarka game da kuɗi ka san ba kowa ba da ke da haƙuri ga kuɗi ya bar su ko to in za ka iya haƙura da kuma bangare guda biyu na mata a jarrabi mutum ta mata to sai wanda Allah ya taimaka Allah ya taimake mu a wa'annan bangarorin to Allah ya ce an kawata mu kafirai rayuwar duniya eh Allah subhanahu kuma ya sanya duka duniyar gaba ɗaya ci kawa ce ko inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha duk abin da ke saman kasar nan duka dan kawa ne Allah ya yi shi duk wani abu da kake gani duniya wallahi dan kawa ne Allah ya mana shi kuma dan Allah ya jarrabe mu ne ko to Allah ya sa mu ci jarrabawa sai Allah ce wa yaskharuna min alladhina amanu su kafirai suna izgili wa wa'in suka yi imani da Allah subhanahu wataala wasu ga ce wannan ayar ta sarka ne akan akan mutanen makka da suke suke izgiri wa bilal dan rabaha da suhaib da kuma watan wasu daga cikin sahabbai suke talakawa irin su ammar dan yasir irin su ibnu mas'ud da khabbab duka suka ce wa'annan wa'annan sahabban talakawa ne to suna musu izgili suna ganin talakawa tare da manzon Allah ana gulakantar da su suka ce a'a imamu ata yake cewa ta sarka ne akan ru'asa'ul yahud watan yahudu manya-manyan yahudawa na banu qurayza da banu nadir da banu qainuqa suke garin madina suna wa musulmin da suka yo hijira suka baro dukiyar su da matan su a makka suka zo madina su da musu izgili ai wannan ta faru da abdullahi dan ubay dan salul uban munafikai na duk duniya duk munafikin mutun bai kai abdullahi ba kuma arama idan aka danganta mutum da Abdullahi dan Salul an ci amanarsa a duniya duk wanda aka danganta ga cewa ga dan Ibn Ubay ne ko to karshen munafiki kenan cewa daga sama Allah ya bado tambari Allah ya yo kashi aka yo sinya ce aka ce munafiki ne to ai Allah ya faɗa mana a munafiqun yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la hasbuka kaga wannan magana ce da shi Ubay bin Salul yayi Abdullah bin Ubay bin Salul yayi a lokacin da aka fito daga cikin gazwat Bani al-Mustalaq yake fadar wannan magana shine wasu masu kace wannan ayar ta sauka ne akan sa eh ta sauka ne akan akan Abdullah dan Ubay dan Salul wasu kace a'a akan Yahudawa ne na na mutanen Madina suke wa masu habban manzon Allah watan izini to wayaskhawuna min alladhina amanu suna musu izgili ta hanya wata wace hanya kasancewa su talakawa ne watan basa da dukiya sannan kuma ga su suna cikin wata irin rayuwa kuma suna zargin su da karancin tunani da hankali sai kai in ba da wawanci baka koma kana bin Muhammadu ina kai ina Muhammadu sai Allah ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wa'inda suka yi imani suna a sama suna tashin alkiyama duk masu imani suna kan kafirai a ranar tashin alkiyama aikin Allah ya faɗa mana a mutaffifin nan ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamadun wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallin ubangiji yayi wannan bayani siffa ce ta munafiki Allah ya kare mu da su to Allah ce walladina taqaffahum yawmal qiyama masu imani suna akan su ranar tashin alkiyama ai ma'ana suna cikin aljanna su masu imani su kuma suna cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai Allah yake cewa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji yana azurta wanda ya ga dama ba tare da bincike ba Allah in ya tashi azurta mutum malam Jabir Allah bai dibin nasabar ka da danganka danganka da wane ne a duk ba damuwar Allah bane wallahi ko abinda Allah ya tashi in ya tashi kawai ya baka dan ya jarraba ka ba wanda Allah ya tashi ya dibi dangansa Allah bai dibin family ko Allah ya dibi mutuncinka da sauran shi'a ba shi ba Allah yake diba Allah subhanahu wa ta'ala yana arzika wanda ya ga dama ne ba tare da watan watan bincike ba wannan mutum ya zawanto mummuni ne ko kafiri mai imani ko fajiri Allah bai damu ba inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na bada duniya da wanda yake so da ma wanda baya so mutum nawa suka zamanto masu kudi yanzu kafiri wanda yafi kowa kudi a duniya wanda yafi kowa kudi a duniya arne ne ko ba haka bane shugaban kasan da yafi kowa kudi a duniya arne ne kafiri ne amma kuma Allah ya ba sa ko kaga Allah yana Allah yana bayarwa bi khairi hisabi kuma shi Allah shine ke ba mutum Allah bai gajiya da bayarwa ubangiji subhanahu wataala baya gajiya da mi da bayarwa Allah ne kadai yayi kai ya baka yau ya baka gobe ya baka jibi in baka roƙon ya baka ma hoshi yake da kai shi Allah yana son ka dinga roƙon shi kullun domin kullun kana bukata gurin Allah subhanahu wataala duk kudinka sai Allah ya baka kudi kuma sai a baka mace fitinanna ko ta hana ma nutsuwa Allah ga yi musu wannan ko sai kuma a baka mace saliha kuma sai a hada ka da talauci duk da kai sai Allah ya jarrabe ka to Allah ya sa mu tijarabawa a rayuwa Allah ya sa mu tijarabawa a rayuwa shi yasa ɗan uwa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin kaka yi tsammani kai mamakin wani da kuɗi a'a ka nema shi Allah shine ke bayarwa in ka nema Allah na baka ya kuma in Allah ya baka ka dinga bayarwa shi Allah ya fi so in ya baka ka bayar hadisi ne mun karanta a nan majalisin a kullum sawa shi gari na Allah mala'ika guda biyu su sauko a wannan duniyar guda yana cewa ya Allah duk mai bada dukiyarsa Allah ka ƙara albarka ka ba kasuwanci ta kare sa da hasara guda yana cewa ya Allah duk wanda ka bashi bai bayarwa yayi mako ya Allah ka hada shi da asara ya Allah ka sanya albarka a dukiyarsa gwara ma ka cire Allah ya ƙara ma albarka ko ba wanda kasuwanci shi ke haɓaka don ƙarin tunanin shi da ilimin shi a'a wallahi ganin dama Allah subhanahu wataala ne wani fa ya fi ka karanta markike ya fi karanta kasuwanci ya ji karanta economy yanzu mutum ne karanta gestion kin economy kuma ya dawo bai da kodala mutum ne mutum ne zai karanta economy ya tsare kuma bai da kodala suna da kaje jami'a ka gani suna da birtik sai tsabar turanci wallahi kuma babu kodala amma zakanin wawa wawa sakari sakari Allah ya doka ya baka irin dama Allah subhanahu wataala ne ko to Allah ya dace da mu sai Allah ya ce aya ta gaba كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف منه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط
Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda malaman tafsiri suka ce suwaye annasu anan wasu ga cikin malaman tafsiri dan gadi bi tafsirul imam al-baghawi da kuma tafsirikin qurtubi suke cewa annasu nan Allah subhanahu wataala yana nihin watan annabi adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim ana nihin annas ana annasu ana nihin adamu wasu ga ce a'a هم الذين كانوا بين واتن آدم ونوح متل suke tsakanin annabi Adam da kuma annabin Allah annabi Nuhu su ake nihi da annas domin tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu tsakanin su kusan karni 20 karni watan goma ne karni goma shekara dubu kenan ko eh karni shine shekara 100 shekara 100 shine shi ake kuma cycle ko to sai da ake cycle goma tsakanin annabi Adam da annabi annabi nuh a wayannan shekaru Allah ce kanan nasu ummatan wahida gaba ɗayan su al'umma ce guda ai ala dinin wahid suna akan addini guda ɗaya ba wanda suke botawa sai Allah subhanahu wataala fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya aiko annabawa to wani annabi ne Allah ya fara aikowa annabin farko da Allah ya fara aikowa shine annabin Allah annabi nuh shine annabin farko da Allah ya fara aikowa jama'a mun fahimta annabawan Allah kuma da Allah ya ce watan fa ba'athallahu an-nabiyina annabawan nan malam suka ce hadisi ya inganta da annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sun yi maganganu akan hadisi cewa annabawa adadin annabawan Allah subhanahu wataala sun kai annabi 2014 annabi dubu nawa 2014 adadin annabawan da Allah ya aika suka ce a'a sun faura ma haka an manzannin da Allah kuma ya aiko manzo 313 jama'a mun fahimta to wa'annan sune Allah subhanahu wataala ya aiko sai Allah yake cewa wa'annan annabawan kuma ubangi subhanahu wataala ya ambace su a cikin alqur'ani annabawan Allah ya ambaci annabi guda 25 Qur'ani in ka bibiya tun daga bakara ka dangane da minal jinnati wan nas in zaka yi rubutu zaka rubuto annabi guda 25 a sura daya Allah ya ambaci annabi guda 18 suratul anbiya anan kadai Allah subhanahu an'am ce ko eh an'am an'am afwan Allah ya ambaci guda 18 Allah ran mazana mana su ku kilga tare da mu inna rabbaka mun ji dai mu je gaba
وكلا هدينا mm.
ونوحا هدينا من قبل mm.
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
mm.
وكذلك نجزي المحسنين
mu je zakariya زكريا ويحيى وعيسى وإلياس mm.
من الصالحين ba mu ji annabi Ismail ba إسماعيل ويسع ويوسف ولوطا mm.
وكلا فضلنا على العالمين a wannan surar kawai Allah ya ambaci annabi guda 18 na farko Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi annabi nawa kenan annabi ibrahim Allah ce narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa wahabna lahu ishaqa sai kuma yace mi wa yaquba kullan hadaina musa wa nawa kenan uku yace wa nu'an hadaina min qab sai ce wa min zurriyatihi dauda biyar kenan ko wa sulaimana shida wa ayyuba bakwai eh, wa yusufa takwas wa musa tara wa haruna goma Allah ce waka zalika najzil muhsinin sai ce wa zakariya sha daya wa yahya sha biyu wa isa sha uku wa ilyas sha hudu Allah ce kullum minas salihin sai ce wa isma'il sha nawa kenan eh sha biyar wa yunusa sha shidda wa ai wa Ilyas can mun man- na tuwaye Ili- wa Ilyas wa Ilyas wa- wal yasa'a sha nawa kenan eh sha shidda wa Yunusa wa Lutan su suka tashi sha nawa sha takwas muka ce guda nawa ne 25 alaran mu ji akwai saura guda biyar akwai sauran guda nawa kenan Allah ce inna Allah istafa Adama wa Nuha
إن الله اصطفى آدم ونوحا hasbuka Allah ce inna Allah astafa Adam kaga an kawo annabi wa annabi Adam sha nawa kenan sha tara to tuma ya kawo wani annabi annabi Hud wa ila adin akhahum إلى آد أخاهم هودا Allah ce wa ila adin ahahum huda sha nawa ke- nawa kenan 20 daidai to kawo wani annabi Saleh Allah ce wa ila samuda akhahum salihah
إلى ثمود أخاهم صالحا 20 nawa 21 to annabi Shu'aibu Allah ce wa ila madyana مدين أخاهم شعيبا mun ji annabi shu'aibu nawa kenan 22 mun ji annabi idris da zulkifil Allah ya ce wa isma'ila wa idris wa zulkifil Allah Allah ya ce wa isma wa isma'ila wa idris da mun kanto isma'il ko to annabi idris da kuma annabi zulkifil to kuma sai Allah ya ce sauran nawa kenan yanzu waye saura uga kwata-kwata shugaban halitta annabi Muhammad. Emu Muhammad, huwal- huwa allazi arsala rasulahu.
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله In wakafa, وكفى بالله شهيدا Muhammadun محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Hasbuka kaga kalmar mu a sunan Annabi Muhammad ya zo a nan ko wayannan sune annabawan da Allah ya ambata a Qur'ani annabi guda 25 babu wani bayan su su kadai ne kawai shine Allah yake cewa waton sai Allah subhanahu wataala ya aiko annabiyin annabawa mubashirina suna masu yin albushir da duk wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wa munzirina kuma suna masu gargadin duk wanda ya kauce wa da'awar Allah da da'awar annabawan Allah zai je huta sai Allah ce wa anzala ma'ahumul kitab ubangiji subhanahu wataala ya ya saukar da littafai tare da su Allah ya saka da littattafai tare da annabawa ko kaga annabi Dawud Allah ya bashi ne zabura a Qur'ani ai Allah ya yi bayani ko kaga wa na Dawuda zabura kuma Allah can ya faɗa wato annabi annabi annabi Musa aka bashi mi at-taura annabi Isa aka bashi linjila annabi Ibrahim aka bashi sufu Ibrahim annabi Musa aka bashi sufu Musa shugaban halitta annabi Muhammad aka bashi mi alƙur'ani ko to kaga an zalama ahumul kitab Allah ya saka da littattafai tare da su sai Allah ce ya bil haqqi da gaskiya ba littafin da Allah ya saka dan wasa ba littafin da Allah ya saukar ayi wasa a'a sai dan gaskiya ne Allah ya saka da shi li yahkuma bainan nas dan su hukunci a tsakanin mutane fi mahtalafu cikin abin da suka yi sabani ashe duk abin da aka yi sabani akai to za a dawo mu littafin Allah subhanahu wataala ne wa makhtalafa fihi Allah ce ba su yi sabani ba a cikin sa illa illal ladina utu sai wa'anda aka bai walittafan ayu ma'abuta littafan su da suka fara yin sabani a ciki ba'da ma min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan watan hujjoji sun zo musu cewa wannan littafan daga Allah subhanahu wata'ala ne bagiyan bainahum dan keta da hasada a tsakanin su dan keta da hasada a tsakanin su kasan malam Jabir wani da yake kaga kuna rayuwa da shi idan zaka faɗa mai gaskiya ta bangaren ka ba zai iya doka ba saboda mi bariyan saboda zalunci da kisa da take cikin zuciya bai kamata a ce kai kai ne wani ba shi alhali shi Allah subhanahu wataala shine ya san inda yake sanya annabtaka sako sai Allah yake cewa fahdallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idnihi sai Allah subhanahu wataala ya shirya wasu kai imani watan da shi Allah da kuma annabawan Allah game da abin da suka yi sabani duk abin da aka yi sabani akai to masu imani sai Allah ya dora su akan tafarki akan abin da yake daidai ba za su tabe ba bi iznihi kuma da iznin Allah subhanahu wataala ba wanda ya shiryu da ganin damar kansa a'a ganin damar Allah subhanahu wataala ne shi yasa dan uwa idan kaga dan uwanka ya shiga wata hanya lala to kakka walakantar da shi kakka tozarta shi kana aibata shi kai masa fatan shari'a wallahi ba da son shi bane ina fatar mun fahimta mutane da yawa suna shiriyuwa ne ta hanyar addu'o'i ka tanye shi da addu'a sai Allah yake cewa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji yana shiryar da wanda ya suke ga dama zuwa ga tafarki madaidaici ba wanda ya ma Allah kulliya Allah ya dora shi akan tafarkin addinin musulunci babu shi ganin daman Allah ne Allah ya dora ka watan zuwa ga siratul mustaqim siratul mustaqim kuma malan jabi ita ce aljanna mafi yawan malumi suka ce siratul mustaqim watan shine aljanna Allah ya datar da mu da wannan aljanna samari mu yi aiki matasa mu yi kokari aljanna tana nan tana jiran mu wallahi yanzu haka 'yan matan aljanna suna nan sun shirya suna kallon ku jiran suke kawai ku shiga a tasha'ani cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna akwai akwai haraka cikin aljanna malam jami Allah ya datar da mu da tafarki madaidaici kurakuran mu kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna mahaifan mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wanda suke rayu kuma Allah ya ƙara wa rayuwar albarka Allah ya rufa mana asiri duniya da alkiyama Allah ya sanya mu karfin zuciyoyin mu a rayuwa Allah ya ƙara tabbatar da mu akan wannan tafarkin ‘yan kaso mu Allah ya ƙara wa kasuwanci albarka, duk wanda yake taimakon addinin musulunci Allah ya taimake sa a rayuwa, duk wanda yake ka gudunmuwa a wannan rayuwar Allah ya taimake sa zuwa ga tafarki madaidaici, Allah ya sanya mu dace da gidan aljanna baki ɗaya, abin da muka faɗa da zama to gaskiya Allah ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa dare da rana, ‘yan uwa mu haɗe a ranar watan Asabar in Allah ya yarda. a masallacin Premier Kasis ci gaba da karatun littafin abin da ya shafi al'arba'unan nawawi wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh